أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أشرين دا أكو قوة بيو hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina ta da shekara 1442 a wanda ya zo daidai da goma ga watan goma a girgoriyan kalanda 2015 yau wannan shine karatunmu na takwas ne nan kuka rubuta ko biyar biyar ko to yau wannan shine karatunmu na biyar daga cikin jerin giyar karatuttukan littafin لا إله إلا الله معناها شروطها نواقضها وفضائلها littafin fadilatu sheikh muhammad bin sa'id ibn raslan allah maɗaukakin sarki ya masa rahama tun kafin ya koma ga allah idan jama'ar musulmi ba su sha'afa ba muna nan mun fara muƙaddima ta biyu ta wannan littafi wanda daga kanta ne kuma za mu yi tazarce zuwa cikin littafin baki ɗaya a malam yake cewa amma ba'adu bayan haka fa awwalu ma yajibu 'ala al-ibad farkon abin da yake wajaba akan bayi shine ma'rifatul amri alladhi khalaqahum Allah lahu shine mutane su san menene abin da Allah madaukakin sarki ya halicce su dan shi wannan shine abin da ya kamata mutane su sani wa akhadha alaihimul mithaqa bihi kuma Allah madaukakin sarki ya ɗauki ainihin wato alkawari tsakaninsu da shi wa arsala bihi rusulahu ilaihim kuma Allah maɗaukakin sarki ya turo manzanninsa zuwa gare su wato Allah maɗaukakin sarki ya turo manzanninsa a dalilin wannan abun zuwa ga ainihin wato bayinsa wa anzala bihi kutubahu alaihim kuma Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato sauko ko ya sauke littattafansa a kayansu a dalilin wannan abun to wannan abun dole ne mutane su san wannan abu ne wali ajalihi saboda wannan abun ne khuliqatid duniya wal akhirah aka halitti duniya da lahira yasa malamai suka ce yana daga cikin kuskure a dinga cewa an yi duniya dan manzan Allah wannan kuskure ne ba dan manzan Allah Allah ya duniya ba ina fata an fahimta Allah ya yi duniya ne dan abauta mishi jama'a kun fahimci maganar da kyau ku shine ma'anar wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ba mu halicci dan adam da aljani ba sai dan su bauta mana da aka cewa an halicci duniya dan manzon Allah malamai suka ce wannan kuskure ne ba daidai bane amma dai Allah ya turo manzon Allah ne wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi ba mu turo ka ba face ka zamanto mun turo ka ne zuwa gabaki ɗaya mutane gaba ɗaya don ka karantar da su ka wa'azantar da su amma halittar duniya don me Allah ya yi ta don a bauta masa a kaɗai ta da ibada gobe kiyama a shiga aljanna jama'a kun fahimci magana da kyau ko amma da cikin halittun Allah ba wanda ya kai darajar manzon Allah haka duk cikin ainihin wato annabawan Allah ba wanda ya kai manzon Allah domin shine wanda Allah ya turo shi duk duniya ga baki daya sauran annabawa kowanne wasu annabawa ma gari ɗaya suka yi ko zamani ɗaya suka yi lokaci kowa da irin wa'azinsa da irin littafinsa da irin shari'arsa amma shi da Allah ya turo shi sai ya turo shi zuwa ga duk duniya ga baki daya kafatan linnas an gane maganar da kyau ko saboda haka wali ajalihi saboda wannan ne a arsala rusulahu ya turo manzanninsa wa anzala bihi kutubahu alaihim kuma ya ya saukar musu da littafansu zuwa gare littafansa zuwa gare shi gare su wali ajalihi khuliqatid dunya wal akhirah dan haka ne aka halitti ainihin wato duniya da lahira wal jannatu wan naru kuma dan ainihin wato wannan tauhidin ne aka halitti wuta aka ainihin wato halitti aljanna wa bihi da wannan tauhidin ne haqqatil haqqah tabbatacciya za ta tabbata alhaƙatu malhaƙa ke wa ma adraka malhaƙa kazzaba samudu wa adun bil qari'a fa amma samudu fa uhliku bi taghiya wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها سرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية ووقعت الواقعة كما سبو دوانا توحيد ني الواقعة مي أبكوا وقعت ذات أبكو إتتي قيامة كينا الله يتي إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة Allah ce idza waqa'atil waqi'a idan mai afkuwa ta afku rugun tsumin kiyama kenan jama'a Allah ce laysa li waqa'atiha kadhiba ba wata wacce ta isa ta karyata afkuwarta sai Allah ce khafibatun mai dan kwafar da wasu ne ita kiyama ta hana wasu sakat ta wulakantar da wasu rafi'a kuma mai ɗaukaka darajar wasu a gobe kiyama wasu za su dankwafe za su tarwatse za su lalace wasu kuma za su samu ɗaukaka shine khafidatun rafi'a wa fi sha'anihi tunsabul mawazinu saboda wannan tauhidin ne za a kafa mizanin aiki wa nada'u mawazin al-qist li yawm al-qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a Allah ya ce za mu kafa mizanan auna ayyukan bayi a ranar tashin alkiyama ba wata rai wacce za a zalunta wala ya zulimu rabbuka ahada ubangijinka baya zaluntar kowa an gane ko saboda haka za a ainihin wato kafa mizani domin a auna ayyukan bayi faman thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya wa man khaffat mawazinuhu wa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamiya Allah ya ce wanda mizanan aikinsa suka yi nauyi da ayyukan alheri to fa huwa fi ishatin radiya wanda yana cikin rayuwar lahira yarjajjiya mai alheri mai albarka ta rahama wa man khaffat mawazinuhu wanda kuma ma'aunan wato aikinsa suka yi sako-sako suka yi fele-fele ba komai a ciki suka zama kwangwarami ba komai Allah ya ce fa ummuhu hawiya wannan kan an canja mishi uwa ta zama hawiya Allah ya ce wa ma adraka ma hiya wa ya sanar da kai mecece ita narun hamiya hamiya wato wata wuta ce mai tsananin kuna da zafi Allah ya raba mu da ita shine yace ainihin wato za a da ita ne da wannan alkiyama ɗin ne ko da wannan tauhidin ne a tunsabul mawazin za a ainihin wato a kafa mizane na ayyuna ayyukan bayi wata ta tsayar suhufu da wannan ainihin wato tauhidin ne a dalilinsa ne za a raba wa mutane takaddu an gane ku za a raba mutane takaddu wani ya karɓi littafinsa da hannunsa na menene na dama wani ya karɓi littafinsa kuma da hannunsa na menene na hagu fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrihi fa sawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu zanna allan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira subhanahu wa ta'ala yace wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi ko fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi wanda aka bahi littafinsa da hannunsa na dama fa sawfa yuhasabu hisaban yasira to da sannu za a yi masa hisabi hisabi mai menene mai sauƙi Allah ya ce wa amma man khaffat mawazinuhu ko kuma wa amma man uce kitabahu wara a zaharihi wanda kuwa aka bahi littafinsa ta hannunsa na hagu ta bayan damansa sai ce menene fa saufa yad'u thubura da sannu zai kira ya hallaka a gobe kiyama wa yasla sa'ira kuma za a sadar da hi da wutar sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura saboda ya kasance a nan duniya a cikin iyalansa yana tawalwala da wada kassa ba ruwansa da Allah ba ruwansa da addinin Allah shine innahu kana fi ahlihi masrura innahu zanna kuma shi yana da tabbaci a zuciyarsa kamar ya kudirce wa kansa allan yahur ay allan yarji'a ila Allah ba zai dawo zuwa gurin Allah subhanahu wa ta'ala ba ina fata an fahimta ya samu sakankan cewa a ransa cewa shi ba zai koma zuwa ga Allah ba Allah ya ce to dalilin wannan in muka bahi littafinsa ta hannunsa na hagu ta bayan bayansa to lamarinsa ya lalace Allah ya kiyaye mu daga irin waɗannan musibu baki ɗaya to don haka dai a mawaƙi kamar Aliyu na Mangizariya yana cewa ran da an karabe takardu duk halitta za ta sadu gun hukunci har da shaidu ga raƙibu zuwa a tidu da ba su yi saɓan ubangiji ba ayyukanka irin na kirki inda kai koda a ɗaki ma'ana ranar da aka raba takardun mutane ranar da aka watsa takardu kowa ya kama wanda suka kama da hannun dama mu kenan insha Allahu ta'ala muka kama da hannun dama da sauran can su kuma can banda nan gaba ɗaya can su kuma suka kama da hannun hagu ko Allah ya ce to duk halittu za su sadu duk gaba ɗaya halittar Allah kowa zai zo ya sadu da ɗan uwan shi na Kano ya taho na Gombe ya tafi na Kaduna ya zo na Najeriya su je na Burkina Faso na Ghana duk duniya duk halittu za su sadu Allah ya ce gun hukunci za a sadu ne a gun hukunci har da shaidu har ma da shaidun da za su kafa shaida akan abin da kai na kirki ko kuma na banza ga raqibu zuwa atidu ga raqibu da atidu wanda ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid su ma za su zo gurin an gane magana da kyau ko da ba su yi saban ubangiji ba su da ma raqibu da atidu mala'ikun Allah ne ba su saba wa Allah ba su aiki kawai Allah ya ba su na rekodin din ayyukan bayi da kuma rubuce shi a kai wa Allah a je a ajiye fayil ɗinka a gabansa subhanahu wata'ala to duk za a tara kowa a ranar duk za a zo a haɗu wanda suka yi ba daidai ba za su gamu da ba daidai ba wanda suka yi daidai kuma za su gamu da daidai Allah ya haɗa mu da daidai wata ta tsayar suhufu wa fihi takunu as as a menene ash-shaqawatu was-sa'adatu wa fihi akan wannan tauhidin ne takunu shaqawatu za a samu waɗanda suka shaƙiyance suka zama taɓaɓɓun lahira wasa'adatu za kuma a samu waɗanda suka zama tora bautattun lahira akwai shaƙiyai akwai sa'idai haka cewa na shaƙiyi ne to ana nufin taɓaɓɓe wanda bai ba shi da rabon duniya ba shi da rabon lahira amma saboda tsabar lalata yanzu irin ta matasa mu wani ma sunansa kenan za a kwala maƙira ce shaƙi sai ce na'am ko haka suke sakawa kansu suna shaƙi sai kuma ya amsa ana nufin wanda bahi da rabon duniya bahi da na lahira amma da wannan sunan kake amsawa saboda baka san ma'anar shi ba Allah ya ce fa ammal ladina shaqu ko waɗannan da suka zamanto shaqiyai to suna cikin azabar Allah suna cikin bala'i suna cikin musiba an gane maganar da kyau ko wa ala hasbihi tuqassimul anwar a bisa gwargwadon wannan tauhidin ne ake rarraba haske a gobe kiyama domin gobe kiyama duk mutumin da bai je da tauhidi ba ba shi da haske a gobe kiyama shi yasa muminai wanda suka yi imani da Allah na gaskiya na fata an fahimta da waɗanda suke musulmi na gaskiya Allah ya ba mu labarinsu a cikin alkur'ani ya ce nuruhum yas'a baina aidihim وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير الله يتي مؤمني باين الله مسلمين كركي wanda suka mutu da tauhidi nuruhum hasken su na imani yana kan gohin su yas'a baina aidihim wa bi aymanihim suna kallon sa a gaba gare su suna kallon sa ta daman su ina fata an fahimci magana nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymani yaquluna a hakan ma fa karka manta ba wai suna ganin sun tsira ba duk da cewa sun tabbatar wannan hasken dan babu torch light a gobe kiyama ba wanda zai zai da torch ba waya da zaka haska ka haska gaban ka duhu ne zulumatun ba'daha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yariha wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nurin ba haske a gobe kiyama ba wani abin da zaka haska kadai abin da zai haska maka duhun kiyama shine hasken menene imani da musulunci shine Allah yake cewa su muminai bayin Allah nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim hasken su yana tafa gaba gare su da daman su amma a hakan ma ya kuluna zaka ji suna cewa rabbana ya ubangijin mu atmim lana nurana Allah ka cika mana hasken mu wa gafir lana Allah ka yi mana gafara a kiyama ba fa sai an hada da addu'a jama'a tun daga nan duniya kana addu'ar neman gafara to wallahi a kiyamar ma sai an yi atmim lana nurana wa gafir lana innaka ala kulli shay'in qadir shi yasa munafikai waɗanda ba su yi imani da Allah na gaskiya ba waɗanda ba su ba Allah da gaske ba wanda ba tauhidi mai kyau a zukatansu babu aƙida ingantacciya a cikin tantanin makwallatan zukatansu babu biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da bin sunnarsa a cikin ayyukansu ayyukansu gaba ɗaya a lulluɓe yake da bid'o'i da kurafat da ƙarerayi da hayaniya za su dinga cewa mumene unzuruna na katabis min nurikum dan Allah ku ɗan saurara mana mana mu ɗosana daga hasken imanin nan mu ɗosana daga hasken aƙidan nan mu ɗosana daga hasken sunnan nan kuna ta ce mana mu bi sunna mu yi aƙida mu yi tauhidi mun ki yau gahi mun zo ko kuje da haske mu muna cikin duhu unzuruna naqtabis min nurikum dan Allah ku dan yi hakuri mana mu dan samu mu dosana daga cikin wannan hasken naku qilar ji'u wara'akum faltamisu nura sai Allah ya ce sai a ce musu ku waiwaya bayan ku ku nemo wannan hasken sai su dauka bayan su a nan filin tashin alkiyama alhalin abin da ake nufi shine su koma duniya a duniya ne ake nemo hasken imani ba a nan lahira ba to sai su yi tsammanin ana nufin su waiwaya nan bayan su a kiyama suna waiwayawa Allah ya ce faduriba bainahum bisu sai a buga wata katanga a tsakanin su da muminan lahu babun batinuhu min qibalihi fihi rahmatu wa min qibalihi al'azab wa zahiruhu min qibalihi al'azab jazakumullahu khairan wanda wannan katanga wato ta bangaren muminan akwai rahama akwai tausayi akwai rahama akwai jinkan Allah ta ɓangaren su kuma munafukan da kafiran da waɗanda suka isu ba Allah da gaske shi kuma azaba ce ta wannan ɓangaren yunadunahum sai su dinga kwala wa muminan kira suna ce musu alam na kun ma'akum ku ba tare muke sallah da ku bane ba tare muke zuwa huduba ba ba tare muke zuwa kaza ba ba tare ake harkar kasuwa ba duk wata harka da ake yi ba tare muke yi ba alam na kun ma'akum kalubala mumini sai su ce tabbas tare muke da ku a duniya lalle muna hulɗa ɗaya amma aƙidar mu ta bambanta tauhidin mu ya bambanta din sunnar mu ya bambanta ku yan bid'a ne mu yan sunna ne ku mushrikai ne mu masu tauhidi ne Allah ya samu ne masu bada wannan amsa Allah ya samu ne masu aƙidan nan masu tauhidin nan masu bin sunnan nan da za mu bawa munafikai amsar wannan tambayar nasu alam nakum ma'akum ba ma tare da ku ne a duniya qalu bala lallai haka ne walakin na kun fatantum an ku amma sai dai ku kun fitini kawunan ku ne a nan duniya kun ƙi ku ba Allah wata rabbastum kuka dinga sauraro wartabtum kuka dinga shakka in mun faɗa muku hadisi ya inganta akan cewa kaza sai ku dinga shakka kuna to malam dai ya ce kaza amma anya abin nan da gaske ne kuwa wartabtum wa garratkumul amaniyu burace-burace suka zo suka ainihin wato ruɗe ku burin duniya na fata an fahimta wa gharrakum billahi al-gharur har mai rudi shedan ya zo ya ruɗe ku ya hana ku bin Allah ya hana ku bin aqida ingantacciya wallahi shi yasa ga duk mutumin da Allah ya rabautar da bin aqidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai da tabi'ai kuma ya dage wajen inganta tauhidinsa sannan ɓangaren ibadoji yake ƙoƙarin tantance waɗanda suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan gobe kiyama kai tsaye yana da rahamar ubangiji ba tare da kokonto ko kuma ɓata lokaci ba amma wallahi idan ka fitini kanka ka ƙi ka bar wato ka ƙi ka yi ibada yadda ya kamata ka ƙi ka ba Allah yadda ya kamata wallahi gobe kiyama sai ka shiga cikin waɗanda za su dinga wannan tambayar alam na kun ma'akum kin ba ma tare da ku ne sai ka higa cikin waɗanda za su dinga cewa unzuruna naqta bismin nurikum ku saurara mana dan Allah mu dosa na hasken kada Allah ya sanya mu cikin waɗanda za su irin wannan tambaya Allah ya sanya mu cikin waɗanda su za a roƙa a ce a saurara a ɗorsa na hasken su amma wallahi jama'a abin fa ba zai yiwu da iya addu'a kadai ba ba zai yiwu da iya fata kadai ba wallahi tallahi sai mun zage mun yi aiki ka'in da na'in da kafafunmu da hannayenmu da idanuwanmu da cikunanmu da bakunanmu da maganganunmu da komai namu mu yi aiki abin nan wato wato haika tukuru har sai mun tabbatar da haka ta samu da izinin Allah sai kuma mu cika da addu'o'i sai Allah ya amsa mana Allah ya amsa mana baki daya shi da yake cewa wata ta tsayar suhuf a kansa ne ainihin wato za a raba takaddu wa fihi takunu shaqawatu wa sa'ada akan tauhidi ne gobe kiyama za a bambance tsakanin shaqiyai da kuma sa'idai wa ala hasbihi tuqsamul tuqsamul anwar a bisa gwargwadon yadda ka je da tauhidi da aqida da sunna ne za a rarraba haske Allah madaukakin sarki ya faɗa mana kan cewa menene walan wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nurin wanda duk Allah bai sanya masa haske ba tun daga ainihin wato nan duniya to ba shi da haske a gobe kiyama dama ya faɗa Allahu nurus samawati wal ard mathali nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujaja الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية ya kadu zai tuha yudhi wa laulam tamsas hunarun sai ce nurun ala nur ya hadi Allah li nurihi man yasha Allah ya hire da mu zuwa ga haskensa malam yace wa qad akhbarana Allah ta'ala hakika Allah ya bamu labari annahu ma khalaqana illa li ibadatihi annahu cewa yadda lamarin yake ma khalaqana Allah bai halicce mu ba illa li ibadatihi face sai dan mu bauta masa wal ibadatu to ita kwa ma'anar ibada hiya ismun jami'un wani suna ne wanda ya gamu li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu ga dukkan abin da Allah yake so kuma yarda da shi shi yasa zaka ga kana wani abu kai za ka ɗauka ba abin kirki ba ne amma a gurin Allah abin kirki ne domin Allah yana son wannan abun kuma ya yarda a yi wannan abu to yanzu ba wai maganar ana so a fara da ta bane kawai kwakwalwarka ta tuno ma duk wani abu da ka sani wanda Allah yake son sa kuma ya yarda da shi to sunansa ibada in ka yi shi kanar lada duk abin da Allah yake son sa ya yarda da shi sunansa ibada kai din kana yin sa ne a matsayin ibada ba a matsayin ibada kake yin sa ba mu'amalar yau da gobe ne ko menene kake yin sa a matsayin kana gudanar da shi amma Allah yana son abun kuma ya yarda da abun to ko ka ce kana bautawa Allah ne da shi ko baka ce kana bautawa Allah ne da shi ba Allah zai baka lada a kai shi domin bauta sunan shi jama'a kun fahimci magana da kyau ko yanzu da Allah tafiya ka je kasuwa kai kasuwanci don ka nemi abin da za ka ci ka sha wannan abun nassi ya zo a kan kamowarka hanya daga gida zuwa kasuwar ibada ce babu nassi da ya nuna haka ina fata an fahimta abin da nassi ya nuna shine in ka zo yin kasuwancin ka nemi halal karka ci haramu ka kai wa iyalanka halal karka ci haram to yanzu hanyar da ka biyo wajen tafiya neman halal din Allah yana son hanyar ko baya son ta yana son ta to ta zama ibada don haka duk takun da kai daga gidanka zuwa kasuwa in dai da nufin ka tafi neman halal ne don ka kai wa iyalanka to wannan takun duka ana rubuta maka lada bawan Allah duk wani abu duk wani abu da ka sani in dai Allah yana son abun kuma ya yarda a yi abun bai haramta ba to wannan abun sunansa ibada jama'a kuna fahimtar magana Allah ya hana ɗinka riga a saka bai hana ba to ɗinka riga ka saka ibada ce na fata an fahimci magana Allah ya hana ai bacci bai hana ba don haka in ka kwanta bacci ma ibada kake bawan Allah ba wani abu na asara da ɗan adam musulmi yake shi yasa manzon Allah ya ce ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairu wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min manzan Allah ya ce abin mamaki abin bankaye abin burgewa dangane da musulmi annabi ya ce inna amrahu kullahu duk al'amar mumini gaba ɗaya in dai Allah ya yarda da abin bai haramta ba Allah bai ce kar a yi ba to sunansa alheri ga bawa sunansa alheri ga musulmi lada yake da shi manzan Allah ya ce in asabar sarra fa shakara fa kana khairan lahu idan abin alheri ya same shi yana farin ciki sai gode wa Allah sai zamanto alheri gare ki kuma ya samu lada a gurin Allah Allah ya ce la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid in kuka gode min sai in ƙara muku in kuka butulce min kuma azabata tana nan mai raɗaɗi tana jiran ku dan haka yace idan abu mai kyau ya samu mumini ya gode wa Allah ya kuma ji daɗinsa sai wannan ya zamanto masa alheri ya zamanto masa ibada to haka kuma idan abin sharri ya same shi sai ya yi haƙuri ya jure har wannan abin ya zo ya wuce na fata kuna fahimtar magana to wannan kuma shi ma alheri ne gabawa manzan Allah a wata ruwaya yake cewa ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala ghammin hatta shaukata yushaquha illa kaffara Allahu biha min khatayahu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce ba abin da zai samu mumini na bakin ciki ko na wata damuwa ko na wani abu mai zafi ko mai raɗaɗi da zai samu mumini kai annabi ya ce har ƙaya da mutum zai taka musulmi in ya ji zafinta sai Allah ya ce na kankare maka zunubi kuma na rubuta ma lada a dalilin ka taka ƙaya ƙaya in ba musulmi ba ba wanda yake samu wannan jama'a saboda kai kaɗai ne Allah ya baka wannan lasisin ka samu wannan to amma duk waɗannan abubuwan jama'a da muke faɗa suna tabbata ne a gurin Allah idan kana da mai a zuciyarka tauhidi wallahi in baka da tauhidi in zaka fi kowa aikin alheri a duniya a ce duk ayyukan alheri kaf duk duniya ba wanda ya kai ka wallahi baka da lada ko kwaya ɗaya a gurin Allah in dai ka yarda ba zai yi wa'ayyo gini daga sama yayyo ƙasa ba to ka yadda duk aikin da ba tauhidi ba zai samu karɓuwa a gurin Allah ba jama'a kun fahimci magana da kyau ko in dai ka yadda bai yiwuwa a sa tubalin gini daga sama ya yokar to ka yadda babu aikin da za a yi babu tauhidi ba aqida ya samu karɓuwa a gurin Allah wannan shine abin da malamai suka tabbatar saboda haka al-aqidatu awwala wa sunnatu thaniyan an gane ko aqida da farko tukunna tauhidi da farko tukunna sannan kuma sunna fi yasa kalmar la ilaha illallah muhammadun rasulullah ma'anarsu kenan jama'a la ilaha illallah abota wa Allah bisa tauhidi da aqida muhammadun rasulullah ayi bautar kuma bisa biyayyar manzan Allah jama'a kun ka fahimci magana da kyau ku to wannan shi yake nuna kana cikakken musulmi amma daga ka kauce wannan da'irar to sai dai mu ce Allah ya dawo da kai lafiya wannan ya zo a cikin suratun nur aya ta arba'in Allah ya ce ba malam ya ce wa kada akhbarana Allah ta'ala annahu ma khalaqana illa li ibadatihi yace wal ibadatu hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu ibada ita ce suna wani suna ne gamamme wanda ya game duk abin da Allah ya yarda da shi ya kuma ke son sa sai ya ce min al aqwali na daga maganganu yanzu wannan zaman da ne duk maganganun nan da nake Allah yana son su ko baya son su to duk ibada yanzu muke da ni da ku gaba daya zaman da kuka yi ku taho ku zo ku zauna Allah yana son wannan zaman naku ko baya so yana so har ma ya faɗa cikin hadisi ingantacce majtama a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakina wa ghashiyatuhum rahama wa haffatuhum almalaika wa zakarahum Allah fi man indahu ko to sai wannan ya nuna wannan abin da muke sunansa ibada wannan zaman da kake yanzu ba zaman banza kake ba kai hadisi ma tabbata karanta muwadda ta imamu maliku annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce idan mutum ya idar da sallah sai ya zauna yana jiran wata sallah ta zo ko da ba wani zama yake na karatu ko na darasi ba haka kawai ya zauna kadai yana jiran a zo a yi wata sallar to mala'iku za su zo suna masa addu'a suna cewa allahumma gafirhu allahumma arhamhu allah kai masa rahama allah kai masa gafara wa ma yazalu fi salah kuma ba zai gushe ba ana rubuta masa ladan yana yin sallah din nan man tazara salata matukar sallar yake jira ta zo ta same shi a gurin yanzu ba muna zama muna jiran isha ta yi ba mu tashi daga karatu mai sallah to yanzu bala'iku suna ta rubuta mana muna ta yin rakawoyi muna ta sallamewa muna ta yin rakawai muna sallamewa har zuwa lokacin da isha za ta yi a kira sallah mu tashi mai sallar isha daga nan sai mai mala'iku su rufe littafin su ce ya Allah sun tashi na fata an fahimta yasa wani lokaci a dan ƙara lokacin ma yana da daɗi eh da cewa ba a so ko to amma dai ƙarawar mu ma ƙarin falala ne daga gurin mu wa min al-layli fatahajjab bihi nafilatan laka ko asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda Allah ya shirye da mu ya sa mu gama lafiya shine yake cewa a illa li ibadatihi to shine a min al-aqwali na daga maganganu wal a'mali da kuma ayyuka duk wata magana da aka yi in dai Allah yana son wannan magana to sunanta ibada haka duk wani aiki da aka yi in dai Allah yana son wannan aikin to sunansa ibada az-zahira maganan nan ko aikin nan a fili ne ana ganin sa to Allah yana son sa wal batila da kuma wanda ake yin sa a batili ko kun san akwai ibada a cikin zuci yanzu wannan nan ana karatun nan yana riba uku ne na farko ya zo yana jin karatu wanda shi kansa ibada ne na biyu yana jiran sallah ta zo a yi sallar isha tare da shi wannan ma ibada ne na uku kuma yanzu yana ɗan tasbihi haka a cikin zuciyarsa haka ne ko ba haka ba yana sauraron karatu kuma yana subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ko yana la haula wala quwwata illa billah ko yana la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir a cikin zuciyarsa to wannan tasbihin da yake da wannan ambaton Allah da yake yi kaga dai duk duniya ba wanda ya san yana yi ko to Allah yana sare yana yi kuma yana rubuta masa ladan shi ma a kansa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace babu asararre sama da mutumin da ya je lahira ya tsinci kansa a wuta a matsayin sa na musulmi ina fata kun fahimci magana saboda duk wata hanya da duk wata dama da za a samu rahama sanda Allah ya hore ma ita kuma ya baka dama ya ce ka mu'amalance ta ka amfana da ita kar kai wasa da ita to amma da yawa daga cikin mu ba mu amfana da damar mu tafiya muke yi sai mu ta hirar banza za mu je guri mai nisa maimakon mu dinga tasbihi ko muna tahmidi ko muna tahalili ina babu mun zo mun zauna a temple wanda wannan zama idan da wani abun alheri ake tattaunawa lada ne mai dimbin yawa da alheri Allah yana yi wa masu wannan zaman ma rahama mala'iku na musu addu'a amma in mun zo sai mu ɗora yin gulmar mutane ko to kaga wannan abubuwa da muka kasa ganewa muna gyara su wala su ne suka sa muka dinga yin ɓarin makauniya akan abubuwan ayyukan alkhairi da yawa daga cikin ayyukan da ya kamata mu mori da su muna wasa da su ko kuma lokutan da ya kamata mu mora wajen yin ayyukan alkhairi muna wasa da shi saboda haka ya ɗan uwana musulmi wallahi kowa ya nutsu babu wata gaba guda ɗaya da Allah ya bari wanda ba za ka moru da ita ba kai jama'a tafiya wannan idan kana yi akan abin hawa ko a ƙafa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai suka ba da labari sun ce suka ce kunna idza sa'idna mun kasance idan muna hawa tudu mihemi menene sabbahana sai mu dinga subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah wa idza nazalna in ko muka tafi gangara kabbarna sai mu dinga kabbara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar har mu gama gangara ma'ana ko nan Gombe ai akwai titina mu yawanci akwai tudu da gangara ko zaka haura tashan Bauchi ko zaka haura mil uku sai kai ta subhanallah kana tafiya subhanallah saboda hawa ne ko daga ka gama zaka gangara tumfure nan kuma gangara ce ko sai ka dinga Allahu akbar Allahu akbar to haka sahabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam suke to kuma ko kun san daga cikin fa'idar haka idan wata tanka ta dinkaro ka da gudu za ta mutsike ka wannan kabbara tana iya kubutar da kai da izinin Allah haka ne ko ba haka ba to makaddara baka kubuta ba da me ka koma zuwa ga Allah da kabbara da subhanallah mukaddara ma baka kubuta ba yanzu dan Allah kenan wace irin asara muke tafkawa asara ta yi yawa haka ne ko ba haka ba saboda haka yana da kyau mu ɗauki wannan darasi duk wata dama da ka sani duk wata ƙaramar gaba da kake gani kai kana ganin ta banza banza wallahi tallahi gaba ce mai muhimmanci a gurin musulmi musulmi ba shi da asara ba wani abin da za a tsirga shi a cikin rayuwarka a ce wai asara ne sai dai idan kai baka gane ya za a yi kamoru wannan abin ba shikenan alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba amma babu wata gaba ta musulmi wanda za a ce babu alheri a cikin wannan gabar babu ita Allah ya shirye da mu ya ba mu ikon aiki shine a yake cewa a min al-aqwali na daga ayyuka wal a'mali da maganganu wal alqawali maganganu wal a'mali da ayyuka az-zahira wanda suke a zahiri wal batina da kuma wanda suke batini wanda suke boye wanda ba a ganin su malam yace wa aslul ibadati asalin ibada wa qiwamu alladhi la qiwama laha bidunihi da kuma ainihin wato tushenta ko ginshikinta wanda babu kamar sa huwa tauhidul ladhi ursilat bihi rusulu ita ibada ginshikinta wanda babu kamar sa shine tauhidi wanda da ne Allah ya turo suwaye manzanni wa unzilat bihi kutubu da wannan tauhidin ne kuma Allah ya sauke menene littattafai wa min ajlihi umira bil jihad akan kafa tauhidi ne fa Allah ya umarni da ayi menene ayi jihadi an gane ko jihadi fa irin na sunnar manzan Allah wanda ba zalunci da keta da mugunta a cikinsa kuma babu wato nuna jarumta da nuna isa babu kuma karya ka'idodin jihadi da Allah ya shar'anta jama'a kuna fata kuna fahimta wa furida ala a kulli fardin minal afrad kuma aka farlanta shi a kusa kowanne mutum daga cikin mutane shine fardin minal afrad wa li ajlihi khuliqatid dunya wal akhirah saboda wannan tauhidin ne aka halicci menene duniya da lahira wal jannatu wan naru kuma aka halicci wuta aka halicci menene aljanna wal jami'u lahu to abin da zai kaɗe maka wannan tauhidin gaba ɗaya ya tattara maka shi guri ɗaya kalimatun khafifatun lafzi wata kalma ce mai sauƙin furtawa ba ta da wahala sai kuma kayan aiki a cikin tamala da ita za a shiga wuta da ita kuma za a shiga aljanna mana idan an bi ta a shiga aljanna in an saba mata a shiga wuta amma fa kalma ce ko satara ɗaya ba ta kai ba ko rabin satara ba ta kai ba amma kuma girmanta ya fi komai a duniyan nan da lahira gaba ɗaya jama'a kuna fahimtar maganar da ku komai da ka sani girman kalmar ya wuce komai saboda ita ne Allah ya tsaye da wannan duniyar ma gaba ɗaya domin da ba wannan kalmar wallahi da wannan ginin ba zai tsaya ba jama'a wannan fi'ofin da ruguzo mana zai yi a kawar layi amma da kalmar nan ne Allah ya rike duk wani abu da ka gani na duniya da ita ne Allah ya hana yanzu kowa ai malaman geographers sun tabbatar da cewa ruwa ya fi yawa akan doron ƙasa ko ko ba haka bane inda ruwa yake ya fi inda al'umma suke yawa to kaga a inda al'umma ma suke kan tudu din ai ba ko ina ne muke ba jeji nawa yanzu da jeji da inda mutane suke wanne ya fi yawa jeji ya fi yawa haka mu din ba ba komai bane a duniyar sai shegantaka wallahi amma ba komai bane mu wallahi kai jama'a in Allah ya ga dama sai ya sako namun daji duk su haɗe kowa amma yanzu zaki yana can a zakinsa yana ta cin bareyi da kaza da kaza da kaza in Allah ya ga dama sai ya sako sai ya ce ku shigo gari ku yi mu maganin su ka ga gudu billahi lazi Allah malam in Allah ya ga dama sai ya ce kogi ya yi ambaliya ya cinye duk inda ba ruwa bane ko ina ya zama ruwa tunda ruwan ya fi yawa a kan dandamalin ƙasa ko ba haka bane jama'a amma Allah sai ya ajiye kogi a inda yake ya hana shi ya shigo gari ya hana shi ya ba shi inda zai bi ba inda zai cutar da jama'a ba wannan fa duk saboda tauhidin nan ne Allah ya tsayar da mu a wannan matsayar wallahi da ba wannan tauhidin a shikenan sai Allah ya ce naman daji duk su shigo gari ruwa ya balle ya shigo wuta malam ka duba wasu wasu kasashe malam dutse ne malam yana aman wuta wuta ne wadda ka san narkakkiyar dalma malam haka yake zuba a cikin dutse in Allah ya ga dama sai ya danno ta gaba daya yanzu ga America nan sun fi wata biyar suna fama da guguwa mai tsanani da wuta tana cin su wuta malam anyi anyi anyi duk takarolajin su wuta ta ki mutuwa har yanzu duk kullun ka kama CNN ko ka kama Al Jazeera sai kaga an nuna maka ana ta kokarin kashe wutar ta ki mutuwa jama'a kun fahimci magana da kyau ko saboda Allah ne ya ga dama dama ya bar kowa idan Allah ya ga dama sai ya damki kowa kuma sai ya hana kowa motsi jama'a kun fahimta yanzu kai in banda Allah waye isa ya hana international travel international traveling waye isa ya hana je ka ka dawo a kan jirage a ƙasashen duniya in ba Allah ba waye isa ya takatar da kowa wallahi ba wanda ya isa ba wasu wani shugaba a duniya da ya isa ya ce ya taka burki a daina hawa jirgi a duniya babu shi a yanzu ko akwai ko Trump wallahi bai isa ba in shi ya hana na ƙasarsa to bai isa ya hana na wasu ƙasashe ba amma da Allah ya tayi sai ya ce na hana kowa hawa jirgi kowa ya koma gidan baban shi ya zai zauna haka ne ko ba haka ba dole aka haƙura kuma aka zo aka zauna sai ranar da Allah ya ga dama sai ya cire ya ce a tafi kowa ya je inda zai je to wallahi inda mutane sun san Allah hakikanin sanin Allah iya abin da ya faru da mutane na corona a duniya ya isa ya nuna mutane ba dan adam ba kowa bane har yanzu nan duk yadda bature ya kai ga bincike har yanzu ya kasa gano maganin corona kai vaccine wannan me kuke ce masa da Hausa rigakafi rigakafi an gagara a gano shi eh an gagara a gano shi kwanan nan rasha ne ko ina ne sun samo rigakafin an fara yi waɗanda aka yi wa bayan wata biyu ne ko uku ne su kuma suka kamu da wata cutar da ita kuma an kasa gane ma ma'anarta ita kuma ba corona ba ita ba wace ce sai aka ce a dakatar da wannan rigakafin bai yi ba wallahi malam suka rikice malam aka dakatar da shi Allah bai yarda a gano maganin ba amma ranar da Allah ya yarda wallahi malam sai ga an gano shi haka dai ko ba haka ba kuma kai bakar fata dan Najeriya ka gode wa Allah fa ka gode wa Allah dan kai yanzu a duniya yanzu a hukuncin duniya to Najeriya ba corona shine a gurin yan duniya Najeriya ba menene ba corona shine gaskiyar magana saboda duk ƙaryar da ake ta corona mu ko ɗaya bisa ɗarin Amerika ko Ingila ba mu kama ba haka ne ko ba haka ba to don haka a gurin ɗan duniya yanzu a gurin masana da harkar lafiya mu najeriya ba mu da corona yasa yanzu duk dokokin da ake sakawa na traveling na tafiya zuwa wata ƙasa kai ɗan najeriya za ka samu sauƙi domin a gurin su su a najeriya ba corona don bata kai matakin da za a ce za a sa dokoki da yawa mutane ba su kamu ba a lokacin da corona nan ta bayyana jama'a mun yi ta gaya mutane muka ce kar ku kulle wuraren ibada ko ba mu faɗa ba mun faɗa muka ce kar a kulle gurin ibada muka ce kar a yi social distance haka dai ko ba haka ba muka ce a bar mutane su haɗa sahu su dauki Allah Allah ya ɗauke musu corona ko ba haka bane me believing din mu saboda ai alhamdulillah wannan shine amfanin aqida da tauhidin da muke karantawa idan har mu ma za ta zo mu rude haka dai ko ba haka ba mu rikirkice mu ce dole sai an yi kaza dole sai an yi kaza wallahi ba mu da bambanci da waɗanda ba sa karatun tauhidi da aƙida mu ma mun koma kamar su dan haka sai muka yi balansin abin muka ce mun yadda akwai cuta mun mun yadda akwai annoba dan ga hadisan mu ga ayoyi amma abin da muka yarda da shi shine duk matakin da za ka ɗauka akan annoba ko cuta babu wanda ya isa kare ka daga kamuwa da ita in ba Allah ba ko sai muka ce to kuma matakin in za a ɗauka a ɗauke shi akan mu'amalar yau da gobe amma abin da Allah ya ce a yi na ibada shi kar a fasa shi a yadda yake a bar shi aka yi ta jin haushinmu aka yi ta maganganu ba ma biyayya ga gwamnati mun ƙi mu ba da fatawa ba abin da ba a faɗa ba muka ce muna nan dai da mu da ku za mu ga wanda ya dawo yanzu mu muka bi su ko su suka dawo su suka dawo masallatan da suka biye musu suka koma social distance yanzu sun dawo sun haɗe ko ba su haɗe ba sun dawo sun haɗe shin koronan ne ta tafi gaba ɗaya babu ita ko kuma har yanzu tana nan har yanzu tana nan yo ashe maganar tamu dai ta dawo cewa kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulena haka ne ko ba haka ba tana nan dai maganar nan da muka faɗa ta dawo kuma hakan take dama to ashe inda Allah ya ji kamala Abdulrazak ya haya haifan akwai wani karatu da yayi akan wannan mas'alar ya fito da duk waɗannan maganganun gaba ɗaya yayi maganganu masu kyau dama shi ka san shi baban analysis ne in dai analysis ne akan abin da shari'a ta ce to yanzu nan za a yi mashi da izinin Allah sai dai idan ka dakikance ka zama garbaho diga awon igiya sa ko tumaki ballo jakuna su su su sha sha sha to wannan kuma wani abu ne daban amma in dai kai musulmi ne na Allah da annabi to in ka saurara za ka fahimci menene ake nufi da haka yace ba wani magana a ce wai za a abun nan za a hada hana hada, hada sahu za a yi kaza za a yi kaza yace duk wannan maganar banza ce yace ai Allah da annabi sun san da wannan matsala amma a zamanin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba a sami inda aka ce idan annoba ta zo a dinga wawwa da sahu ba wanne za mu ɗauka umarnin da annabi yayi na a hada sahu ko kuma a'a corona ta zo da ta ce a raba wanne za mu ɗauka jama'a na annabi za mu ɗauka haka mu akan sa muke har yanzu kuma garo ga mu nan sai lafiya abin da ya karu wasu har mummunan fata suke mana malam ba kun hana ba ba kun ce a hada sahu ba ta wai ma'ana to a je dai wallahi haka za ka gan mu ka bar mu wallahi tallahi gau muke billahi laz na tsinke da gudu daga nan wallahi mai kama ni a cikin kusa yayi da gaske Allah ƙaryar banza malam na ta muku ƙaryawa na a raba ka da tauhidi da aqida kai da kake tare da Allah kawai mu Allah muka ce ya kare mu kuma Allah ya amsa mana ya kare mu da haka sai muka raba bi muka ce matakan da basu saba wa shari'a ba wannan babu laifi a bi su amma duk matakin da ya saba wa shari'a muka ce mu ba za mu bi shi ba wallahi domin ai dama saba wa shari'a ne ya kawo corona ko ba ita bane gaba ba ita bane ta kawo corona ita ce to kuma yanzu mu sake saba mata Allah ya kiyaye Allah ganar da mu shine amfanin karatun tauhidi in kana yin sa kana fahimtar Allah to ba wani wanda zai zo da hayaniya ya rikita ba lissafi amma wallahi in ba ruwanka da aqida ba ruwanka da tauhidi ba ruwanka da sanin Allah to lalle ko za a yi ta rikirkita maka lissafi wallahi kowa ya dinga kwallo da kai kenan nan haka lokacin Ebola da ta zo aka dinga yi mutane waya a cikin dare suna ta wanka da gihiri da magi wallahi malam wani hadda kafi ya saka a cikin ruwa shi an ce gihiri kawai sai ya sa aka aka sau masa leda kafi guda biyar ya ƙara ɓallewa ya haɗa da shi aka dinga wanka mala tsabar an mai da mutane ba san me suke yi ba fa ina kwance da daddare wani ya kira ni wai ta iso wai ta iso bauchi wallahi abin abin dariya wallahi abin takaici wai ta iso bauchi nace me ne ni lokacin ma ban san me yake faruwa ba wai shi zai ban labari malam fa ta iso bauchi nace me yace ta iso bauchin ya ce ebola ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce to Allah kawo masu sauki ce malam ka fahimce ni fa wallahi bala'i ne fa cutar nan fa nace nace ni kai ka san da wa kake magana kuwa wai ta iso bauchi don haka kaga daga bauchi sai gombe ta biyo ta abuja ta zo jos ta zo bauchi to yanzu haura mu gombe don haka kowa ya tahi ya wankan gishiri to saboda haka wallahi duk ba wani abu ne ya haifar mana da wannan abun na ruɗa mutane lissafi ba illa rahin karantar menene Allah meye ayyukan Allah meye hukunce hukuncen Allah amma wallahi duk mutumin da yake kan fahimta ta hukunce hukuncen ubangiji wallahi tallahi bahi da damuwa da za ta daga masa hankali akan ko me ya so Allah madaukakin sarki ya ƙara fahimtar da mu tauhidi ya ƙara dora mu akan aqida ingantacciya shine yake cewa abin da zai haɗe maka wannan abun gaba ɗaya kalimatun khafifatul lafzi kalma ce mai sauƙin faɗa akan harshe wasi'atul ma'ana amma kuma mai faɗin mai ma'ana tana da faɗin ma'ana amma fa kalma ce yar kaɗan ba ta da wani yawa jalilatul qadiri kuma mai girma a gurin Allah subhanahu wata'ala tana da girman ƙudura tana da girman sha'ani sha'aninta babba ne a gurin Allah subhanahu wa ta'ala wa hiya la ilaha illallah ita ce kalmar menene kalmar la ilaha illallah jama'a kun fahimci maganar da kyau ku wannan ita ce kalma ta la ilaha illallah yan uwa ku yi hakuri sakamakon mun dan samu matsala na kayan aikin mu sandan da ake daura wayar mu ya kare kuma yana gurin gyara ba a dawo da shi ba a shi ko mala yana rike da waya dole akwai gajiya ku yi haƙuri da Allah mu tsaya a nan saboda shi ma a tausaya mishi sati mai zuwa in mun zo sai mu ɗora daga kan kalmar la ilaha illallah din nan abinda muka faɗa daidai da ni da ko Allah ya ba mu lada ya kuma sa albarka a cikin sa da kuma rayuwar mu baki ɗaya wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah shi ya fi mana hadha huwa ma inda